الفاتح إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ الحضر لنا بهذا المحضر والكالبي بنظرة تأتي لنا بالزفر نقول يا الله هيو من أن wannan aya mai girma mai albarka ayar haske ayatul nur da ake ce mata ayar haske wanda aka ambaci wannan sura ma mai girma wato da sura haske suratul nur sura haske to muna nan wannan aya saboda girmanta malamai sun yi tafsirinta kala-kala kowa da abin da Allah ya hore masa da kaza kuma kowanne da irin ƙwarewarsa amma dai duk gabaki ɗayansu sai ga dai waje ɗaya suka yi kuma gaskiya ne sun ce wannan aya ta ƙur'ani duk gabaki ɗaya tana nuna wato ilimin sanin sama ilimin sanin halitta ilimin sanin mu 'yan adam ɗin ƙasar da muke zaune a kanta, sama, ƙasa, taurari, rana, ilimin duwarwaso, ilimin kaza suka magana a kanta, ta ce to wannan a kanta take yin magana. Suka ce to wannan ilimi da wannan aya take magana a kansa, idan an kasa ƙur'ani wajen hudu ya kusan ɗau guda ɗaya. ba za ka san wannan aya ba sai kusan ka karance kura wajen kashi ɗaya cikin hudun ƙur'ani tunda duk ayoyin da suke magana halittar sama halittar ƙasa halittar taurari wajen taurarin falakusul mawaƙin nujum wajen taurarin kaza ruwa ƙasa mu wajen zamanmu na 'yan adam ƙari zafi sanyi kaza wa'annan duk ayoyi suka duk gabaki daya suna magana wannan aya duk gabaki daya suna maganar wannan aya to wannan aya kusan tana maganar kaza to sannan kuma maganar ibada da bin Allah da ayyuka masu kyau da halaye masu kyau sannan tarihoki ƙur'ani ya bamu tarihoki da kissoshi da kaza sannan kuma tsantsan tauhidi din duk gabaki da suka ce tauhidi ma dai yana cikin wannan aya duk gabaki ɗaya to sun yi gaskiya duk gabaki ɗaya amma kamar yadda muka faɗa jiya shehu abdullahi ya ce ƙur'anin nan duk wani ɗan fanni ya ga fanninsa a ciki kuma ƙur'an nan ya karantar da kowane ɗan fanni kuma duk abin da ya faɗa a ayoyin da kaza gaskiya ne amma Qur'an nan ya zo ya mai da mu wajen Allah ne ya sanar da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya zo ya sanar da mu Allah tabaraka su duk abin da suka faɗa gaskiya ne amma kuma ga bangare babba wanda shi shi aya ta zo ta sanar da mu shine Allah wanda shi na mara Allahu nuru samawati wal ard to sannan kuma Allah ya ba mu misalai a ciki ayoyi da yawa sun sanar da mu Allah tabaraka duk Qur'ani ma duk gaba ki daga ayatul kursi babba ga huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin ga kaza kaza amma kowannen su Ubangiji tabaraka wa ta'ala da ballarsa da rahamarsa ya tsaya kuma zai sanar da mu ta misalin abin da muke kai muke ciki kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo misali da ɗakin kowa in zamanin da ne ɗakin kowa yana da alkuci wannan taga da ba abin lata ba duk ginin mutan da su kaga alkuci kuma a nan suke ajiye fitila a nan ake ɗan ajiye abubuwa masu muhimmanci fitila tana kasa ba ta haskaka ɗakin duka ba amma aka ajiye saka alkuci da na dama tsakiyar bango tsakanin sama da ƙasan bango to tsakiya za a ga ɗan ce me yasa Allah bai ba tabaraka wa ta'ala bai ba da misali da rana ba misalin hasken sa kamar rana rana ba zuwa ce ai dan wani abu kadan saboda rana in dai ba ka fito wani yana cikin ɗaki ma yana tuwar da kuma ilimin wa amma waye ba shi da alkuki a cikin ɗaki ko ko waye ba shi da loka wanda yake ajiye kan a yaren yanzu ne waye ba shi da loka wanda yake ajiye kaya ko irin wannan ɗan gini da ake yi ko ko dai kai yan wata akwati dai kuma nan an wani waje dai mai dan duhu dai da yake dan boye abubuwansa to ya ka gani ka sa fitila a nan wajen kuma fitilan nan mai kama kaza mai kama kaza akwai abin da zai buya ma za ka buya ma to Allah hu nuru sama fa to wala a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala tarbiya ce a aikace kuma a sarari ubangiji tabaraka ta dinga ba mu misali da abu to sai dai komai bayyanan misali komai fitowar misali to su inda ake ba kuma kowa iya ƙarfinsa kuma idan ka ajiye yan makaranta masha Allah tabarakallahu kamar da ku idan ka ajiye yan makaranta irin wannan zaka yi kashiyar gada kowa akwai matsayinsa akwai irin ma'ammawa akwai kasawa akwai kasawan kasa so ake ka faɗo magana kuma kowa ka warkar da shi so ake ka faɗo magana kuma kowa ka warkar da shi kuma na ƙasan nan dole ka fi kula da shi ka yi hikima yadda na saman nan zai gane shi ya sani shi duk inda ka bi da shi ya fahimta amma yadda na ƙasan nan zai gane dan in kai karatun da ilimin na sama nan na ƙasa nan ko ya zama ma fitina sai ya zama ma fitina to haka za a ga ubangiji tabaraka wata'ala ya samu bayansa haka muke wannan kashe wani yana ta faɗa ya za a wannan kashe dole ne sai an yi wannan rabon dole akwai amma iri na akwai kasawa akwai kasawan kasawa da haka Allah tabaraka wa ta'ala wajen sanar da mu dole haka yake bi tabaraka wa ta'ala kuma duk ya yarda duk kuma ya karbu ha kowa iya matsayin sa kowa iya aljannar sa in Allah tabaraka wa ta'ala ya dubu amma Allahu la ilaha illa huwa ubangiji ba wani Allah ba wani ubangiji sai shi kamar wani abu ne da yake a boye shi ya kan wannan tauhidin amma Allahu la ilaha huwa huwa shi kuma har su masu baya masu kai don ai ma ya ya burge mu ai Ismail Aziz din ma kenan kowa ta kaza kaza amma idan aka dubi kasawa kuma sai ai tauhidin Annabi Yunus alaihi salatu wa la ilaha illa illa anta kuma mukanaba ne da mushahada katana la ilaha illa anta Allah ba ba sai kai Annabi Yunus yana cikin cikin dare duhun dare duhun teku duhun cikin kifi aikin la ilaha illa anta sai kai idan kuma aka dubi farawan asali to kuma sai a yi tauhidin rimi bishiyar rimi ausaju tauhidin ausaju bishiyar rimi anan musa bishiyar rimi ta karantar da shi wannan tauhidi innani ala allah la ilaha illa ana ba wani ubangiji sai ni mutum ba kon abu ne ya zo ne ya ce ba wani ubangiji sai ne kai da awar da a karatu nake Allah ne ya faɗa tunda annabi Musa da ce da bishiyar ne ke ke wannan bishiya ba ya san sifika ce ta hazaran Allah kawai sifika to in dai rimi ya zama sifika na hazaran Allah ina insanul kamil ina insanul kamil arfi da komai ya narke masa komai ya kaɗaitaka Allah ta bayyana duka baki ɗaya ba zai wannan tauhidi na rimi ba tauhidi na ko rimi ya fi ɗan adam eh, kaza kaza wannan tauhidi na biyu to to wannan aya ce ta da haka da duk abin da kowane malamai suka faɗa iya ƙarfin su eh, kaza kaza Ismail al-Haqqi yake cewa duk dai kanku nake ji kun manta dai Allah gaba ɗaya sunansa haske annur yana daga cikin asma'ul husna haske duka baki daya da duk abin da ya faɗa to mun gode Allah wannan aya duk dai waɗannan malamai eh, bare kuma na zahiri ikon Allah zahirin nan da batinin da farkon da ƙarshen disibobi ne na Allah tabaraka wa ta'ala kowanne idan ya sa gaskiya a cikin lamarinsa sai haɗu da Allah tana duk gaba gida da shari'ar da haƙiƙar dukkaninsu tsofi ne na Allah tabaraka wa ta'ala in ka kama shari'a kana yi makaluba arshi shari'a dama shi kenan sai ka hau zuwa hadaran Allah duk gaba gida to haka suka faɗa yana daga cikinsu shi wannan shugaba ustazi wannan mansur kayali ya yi maganar ayar kwarai da gaske ya ce wannan aya tana maganar ilimin fiziya ne to shi wannan farfesa shi Ustaz Mansur Hayali yake ta wannan aya tana yin magana ne Allahu nuru sawatuna tana yin magana ne akan ilimin fiziya ma'ana physics tana yin magana ne akan wannan kuma akan ilimin ilimin physics ilimin da yake magana akan sama da jin halitta da kamar yadda muka faɗa taurari wada da wane ne da ƙasa da mu halitta da kaza to wannan aya tana magana ne akan wannan sannan kuma a ilimin physics da take yin magana din tana yin magana ne akan wannan irin abu da aka gano shi 1960 Liza wannan haske na Liza din nan wanda yau ga shi nan an ci gaba da shi diya kyau da shi ake kada jirage tsaro za a sa ka zo ɗaki ga kaman ba kuma amma yana nan duk an tona shi da mutum ya shiga ya raba shi biyu ya fi tako ya fi duk wani makami yanzu hatta tafiya wannan duniyar wata nan da sararin saman da suke ko ina ma suke zuwa dai tafiya ce da shi yau shi ne makami mai hankali da suke cewa da duk inda aka auna auna shi ya iya shiga wajen kuma da saiki da komai kuma ya je ya abu shi da wannan aya wannan ilimin yake kuma ya kawo misalai da yanda ake yin sa a irin suna su maganganu na masu ilimin physics din ya kawo magana ita wannan aya wannan magana take kowa ma ya shiru kowa ma ya shiru wannan aya duk ba wai da san ko fito ko addini ko kaza kaza ba wannan aya to yayi gaskiya tunda da shehu radiyallahu ya gaya mana duk wanda ya magana a fannin sa yake qur'ani da fannin sa yake gaskiya ne da fannin sa yake amma ba da fannin sa yake ba qur'ani ya zo ya sanar da mu Allah ne rabbul izzati tabaraka wa ta'ala to yayi kyau tunda ai ayar gaba biyu ce yanzu duk inda ya faɗi wannan ilimin din مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزلال wanda ya faɗa to ai wannan duk bayani ne na Allahu nuru samawati wal ard Allah tabaraka ta'ala yake mana bayanin sa gashi to kuma yadda wannan aya kuma har yau dai wannan laiza din ne kuma tana magana ne akan nukiliya wannan makami na nukiliya da yau rashi take ba duniya soko da shi wanda lokaci guda kaza da yadda ake yin sa da yadda komansa abubuwan yi da kaza da kanin kana jin labaransu maganganun ma'aikatan ta Iran sai ga abin ya fi hankali ce to wannan aya tana yi masa kuma malami ne babba to mun gode mun ji abin da ya faɗa sai shi kuma farfesa babba shugaban azahar wanda ya kera mazaje da yawa shine farfesa mansur muhammad hasabun nabi wanda ya kera mazaje da yawa shi ma dai malamin jesus ne a bangaren dai ita wannan aya kuma ya littafi aso azhar ta karba aka yi mar taro aka yi mar girmama shi aka yabe shi da kaza kaza to wannan aya tana nuna ilimin jesus ne kuma wannan aya tana nuna sama bayan mun fita daga wannan kwalsan kwai da ya rufe duniya wannan kwalsan kwai da ya rufe barzaki da ya rufe duniya ba don haka ba da sai rana ta narka mu da sai kaza to tana nufin idan ka shiga fili na sama kuma wanda za ka shiga filin taurari filin kaza ka zo burjan kowanne tabbana da ake faɗa glasgow ɗin kowanne wanda duniya mu tana gunduma daga cikin wayannan gundumomi na taurari wanda ake cewa burji kila wayannan gundumomi gundumomi na taurari wanda duniya mu tana cikin gunduma ɗaya dina wanda ake cewa burji kila sha biyu ne haka duk malamai suka gaba wani su ce ya fi sha biyu da da kaza ita to wannan aya tana maganar in an fita daga wannan duniya an shiga sama ita mishkatu masallurihi ka mishkatun fi hannu su ba mishkatun din nan ɗan waje ne mai duhu alkuki ne mai duhu ko loka mai duhu ko kaza yana nufin ka fita daga wannan sararin duniya duk wannan haske da muke gani duk wannan kaza nan duniya muke ganin sa kuma wannan haske da ya rufe duniya din wannan abu da Allah ya rufe mana wannan duniya da shi ba za mu iya watsewa mai cikin sama ba ita ma sama ba ta iya watso mana ba sai da ikon Allah idan wata tauraruwar ta mutu ko wani abu ta balle daga inda take ta zo ta faɗo in babba ce ta yi rami ƙato wannan arabi da ake cewa ga taron arabi da yake faɗuwa tauraruwa ce ta ta mutu ko ta yi taura ita ta faɗo to ba dan wannan abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya lullube duniyar mu da shi ba da ma ba zai yiwu ba kuma ba dan tauraron kudarin da Allah ya ajiye shi a sama ba shine bolar sama ana cewa bolar sama duk tauraron da ya mutu duk zuwa da yake kan fike shi yake janye su ba da haka da duniyar wata zauna ba da duniyar wata zauna ba to yace nan ake nufi sabida sama duhu ne inda ka fita daga cikin me yasa muke jin daɗin abinci saboda bakin mu zaki ne da shi Allah sai sa zaki a cikin bakin mu to tunda zaki ne da shi in ka sa daci yanzu yanzu zaka ji in ka sa mai abu daɗi yanzu zaka ji in ka sa bauri yanzu kowane irin sai zaka ji na saboda sai da yake ciki da wani sai aka ba wannan ba ba za mu iya gane bambance wani abu saboda wannan haske barga da ya rufe duniya shi za muke gane irin hasken sama hasken rana hasken wata hasken kaza ba da haka da ba za mu gane su ba a irin bayanansu kuma gaskiya ne amma yanzu da mun tsallake wannan irin rufi da Allah ya rufe duniya mu da shi wanda sai jirgi ya kutsa shi wanda in tauraro ya kutsa sai ga tauraro nan da wuta saboda yanzu yake fasa abin har ya shigo cikin duniyar mu sai ga wuta da kaza sai ga dutsen ya kone saboda gogayyar wannan abu da ya lullube duniya da ya yi da shi sai gan shi a kone to in muka fita daga wannan la tanfuzu na illa bi sulta Allah ya magana fita daga cikin wannan sama to to in muka fita daga wannan duhu za mu shiga duhu dilim ya kawo hujja da faɗaɗa antumu ashaddu khalqan min sama wani kuka fi kuka fi girman halitta ne da ƙarfi da waya ko ba sama in ji ubangiji ubangiji sama rafa a sankaha fasawaha ubangiji shi ya ɗaga rufinta ubangiji shi ya ɗaga rufinta wannan abu da ya lullube mu da shi kuma ya kyautata ta wa aji kashe laila in ka fita daga wannan abu to shikenan kuma ya shafe daranta ya rufe daranta aji kashe laila idan kai fita zama na to ka shiga duhu dil ko hannu gaba ka gani ba wa aghdash layla wa akhraja duhaha ya fito da hasken ta kuma in ya shigo muku nan in ko shi wani kuma haske ga kaza ka sai da rana ta kaza amma dai ba a can ba wa akhraj walar da ba da zalika da ha kasa bayan haka ya shimfiɗa ta akhraj min ha ma aha wa barakata ya ka hujja da wannan cewa sama duhu ne in ka shiga kuma ikon Allah farkon mutumin Soviet din da ya fara fita daga wannan kallon duniya samu ya kuma ya tabbatar da da wannan ya tabbatar da wannan har ya hauka yace amma shi ya ji ya duwo bai ga Allah din ba ya Allah sai da ya hau wani jirgin Allah ya kama shi ya kona shi a cikin da shi da jirgin gaba daya shine mafi direban jirgi wanda ya fi kore kwarewa a duniya duk da baki daya saboda wannan magana ta ya fara to mishadu yace tana nufin wannan sai misalin hasken masalin nuri in ji magana wannan farfesa ya yi zabi babba da ilimi da kaza kuma jami'a ta karba to kamishatu fi amis ba wannan sama din nan an fita Allah yake fi amis ba akwai fitila a cikinta sai ya ce wata ake nufi wannan fitila da ake nufi wata ake nufi fi amis ba wata ake nufi almisbah fi zujaja fitila tana cikin gilas yace har yau dai watan ake nufi dan jikin wata abu ne kaman kankara kaman fitila sunan sa yana nan ce abu ne kaman gilas kaman jikin jikin wata shi yasa yake ɗauko hasken rana mu kuma ya bamu da daddare sauna fitan ya ɗauko hasken rana da mu kuma ya bamu shi da daddare to shi kuma saboda cikinsa da kaza sai ya ba mu to yayi kyau Abdullahi bin Abbas kusan wannan ilimi na fizu Abdullahi bin Abbas kusan shi ya fara ajiye shi da karatu har malamai na musulunci wani zuwa ba su ka taɓa ba irin wa'annan maganganu na Abdullahi bin Abbas ba saboda sai malaman fizu ne suka san me yawa na Abdullahi bin Abbas yana daga cikin abin da ya rawaito kuma duk daga manzon Allah ya rawaito sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan fannin nuka guda tara duk wannan fannoni sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da shi shi kuma ya kan Allah ya karantar da shi da fannin nukan ma da wani ma bai san kome ba da ya ce ilimai ne guda uku Allah ya ba ɗaya ya hore nan ba kowa da kowa shine na wannan shari'a ɗaya kuma sai wanda ya iya ya shirya da karɓa ahalin abin ne in ba shi ɗaya kuma kirjina ne kaɗai zai iya ɗauka sallallahu alaihi aka ce wannan ilimin zatin Allah tabaraka wa ta'ala to ko shi din ma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karancin sa yana da yawa bai hana manzo Allah ya sanar da wanda zai iya ba to abu huraira ya ce manzo Allah ya sanar da shi wannan sayyidina ali ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ya karanto aya ya ce inna fasara muku ita sai ku kashe ni wannan irin tafsiri ne daga an yi shi shi kenan sai a kashe shi to abdullahi bin abbas ya ce ta da wata da rana duk abu ɗaya ne hasken su iri ɗaya da koman su amma dan a gane shekaru a gane kirge a gane zamani a gane sai Allah ya turo mala'ika zuwa ya zo ya bugi wata ya dinga buce hasken wata din ya dinga buce har wata ya zama yanda yake ya zama wannan zane da muke gani a cikin wata kamar wata mace da ɗan kaso a gabata da wani abu da ya kaza yace abun bugawa jibrilin ne radiyallahu ta'ala an abdullahi haka ya faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine gaskiyar gaskiya kowanne yana da haskensa kenan kowanne yana da jikinsa to kuma bai hana yanzu da an kashe nasa hasken ya zama dai dutse mai wannan haske ba bai hana kuma yanzu in rana ta gasa shi kai abu to shi ko ya ya bamu duk bai hana ba ka wannan hadisin bai soke wannan maganar ba to yanzu al-misbahu fi zujaja duk ya tafi dai hayo da wata ake az-zujajatu ka annaha kawkabun durriyun ita wannan gilas din kai ka ce tauraro ne mai bada haske sosai ko kuma mai guruwa haske an tafi durru ne ko kuma an tafi darru ne mai bada haske sosai yuqadu da ake kunno hasken nan wannan hasken waɗannan shi a nasa ilimin wannan watan yana karɓo wannan hasken ne yuƙar yana karɓo wannan hasken ne min shajaratin mubarakatin zaitunatin daga bishiya mai albarka bishiyar zaiti bishiya a tilemu ana wajen amma ba ita wace da abin da za fasa bishiyar zaitun sai ce rana kenan bishiya Allah ya ce kwarai ku ai rana ake nufi dan ba ku kusa da ita ne da kun ga bishiya saboda harshen ta harshen haɓaɓɓaka rana harshe ɗaya ya fi tafiya kilomita miliyan da wanda da za a gani a yi harshe harshe guda ya fi tafiya kilomita miliyan da za ka mu ba sai dai mu ɗan gano ɗan abin da muka iya ganowa ce da za a ga rana da reshina ne da ita wannan harshen nata reshina ne da ita ya ta magana ba kare wannan abu da ana nufin rana ita ce bishiya mai albarka wanda komai yake rayuwa da ita duk rayuwarmu ta kan ƙasa da duk wannan halitta tana rayuwa ne da rana ta rayuwa ne da hasken rana da kaza da za a yi wani lokaci da ba rana shi kenan sai sanyi ya sandarar da duniya a koma lokacin kankara da ake cewa zamanin kankara zamanin kankara dutse ne ya taɓa fashewa ya rufe hasken rana shi ke sai duniya ta zama kankara ka baki ɗaya duk dabbobi suka mutu duk da aka zaka manyan dabbobin da ake cewa tun wannan zamanin kankara duk suka mutu duk ga baki ɗaya to Allah ya kiyaye da wani dutsen da aka tura da sun ga wannan dutse ya yi irin wannan sai tsoro ya kama su da kaza da wani dutse zai toshe hasken rana ɗin nan da shi kenan duk wanda yake kan ƙasa kuma sai ya mutu saboda kowa yana rayuwa ne da da rana iliminsu ne wannan an kuma wannan ilimi ga wanda ba kowa yana rayuwa ne da karfin Allah da kaza kaza wannan kuma ilimin kusa kusa kenan kuma shine gaskiya ha kuma ita ma abu to ko ana nufin rana saboda abu duk in an ce bishiya duk an ce bishiya ana nufin abu mai tofuwa abu mai tofuwa ya ci gaba kuma ya yi reshe da yawa da haka ake cewa da iyali bishiya sassala ta iyali ake mata bishiya wani dan wani wani dan wani wani dan wani dan wani kamar bishiya ce su kansu ma'ana bishiya kenan to bishiyoyi bishiya bishiya sai dai akwai bishiya mai albarka wadda tana da 'ya'ya wadda ana amfani da ita wadda ana kara akwai bishiya mara albarka wadda sai dai ta tutu mutane ba ta da wani amfanin komai sai dai kaya to Allah tabaraka wa ta'ala ya magana bishiyoyi kala kala a cikin Qur'ani kamar bishiya uku akwai tsinaniyar bishiya shajaratul malhuna akwai tsinaniyar bishiya aka ce ita ce shajaratul zaqum ita ce bishiyar wuta tana fitowa a cikin wuta a wuta ita take fitowa dan yan wuta su ta uzubillahi kafirai abu ya zama musu abin mamaki saboda ba su da wannan ilimin Muhammadu mun za mu hura wuta da muke hura wuta da maza Allah ke da yake to kuma Muhammad da kace ga wata bishiya a cikin wata yake haka karatu ya zo da shi kai Muhammad kai ma dai abin da bai kai ba wannan bishiya ce ta azaba Allah ya kiyaye mu da ita albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zakumi kenan sai kuma bishiya ka shajaratin ayyibatin bishiya da daɗa bishiyar alheri bishiyar ita ce dabino a nan sallallahu alaihi wasallam dabino dabino bishiya ce mai albarka ga ta taka ko a ƙasa ga ta a can sama ba wani abu da zai gurɓata dabino ga shi aka ba kuma a shekara ta kan kawo sau biyu da da daɗi da komai ana nufin dabino sai bishiya mai albarka shajara mubaraka shine zaitu zaitun saboda yana da magunguna yana da abu mansa ana abu da shi shi kansa ana ci da kaza Allah ya ambace ta mai albarka saboda yawanta da alherinta da maganinta da kaza Allah ya ambace ta mai albarka to shi yake cewa to mutum da dai mai albarka alherin abu da yawansa da kaza kaza ba wani abu mai albarka a cikin halittukan Allah na daga kayayyaki irin rana komai yana samun albarkar nan na rana kowace kwayar zarra ka gani kasancewarta da rayuwarta daga rana ne duk gabaki daya kama wannan kenan to yace shi da ake tazaratun barakatun la sharqiyatun wala garbiya ba ta gaba ba ba ta yamma ba in dai bishiya akan ƙasa take dole ta zama ko ta gaba ko ta sama ya san abin da malamai suka faɗa ma'ana malamai suka ce bishiyar zaiti wannan tamu ta duniya wacce ta fi kyau wacce la sharqiyatun ba a tana take ba ko kaza kaza wala garbiyatun ba a danja take ba ba a maroko suka ce take a sham baitul maqdis suka ce baitul maqdis shine tsakiya babu mutawassil tsakiya middle east da ake faɗa tsakiya me tsakiya don haka ranarta daidai take daranta daidai take kaza suka ce kuma me ma'anar ba gabas take ba ta zama a kan dutse amma in dai a ƙasan dutse take dole ta zama ko a gabas ko a yamma me yasa Allah ta wannan kuma ilimin noma ne duka baki saboda in rana ta fito za ta gasa ta wani waje idan rana ta faɗi za ta gasa ta wani waje zaiti shi kuma zai san wannan shi zaiti so yake da'imar rana ta zama a kansa zafi yake so sosai to in ba wanda yake kan dutse sama ba shi ne wanda in rana ta mutu a kansa in ma za ta faɗi har yau tana nan kansa ne ba wani lokaci da ya samu inuwa shi to su ce wannan shi ne mafi kyan zaitun a cikin to Allah dai shi wannan malami yake cewa har yau dai in dai a kan ƙasa take wannan bishiyar sai ta zama shankiya ko garbiya dole sai rana ta haska ta wani waje in za ta gabanta in za ta fito dole sai rana ta haska ta ta bayanta amma kuwa idan abin da ya shige gabas da yamman ne ba in abin da ya sama ya shige gabas da yamman ne ba ai a yanzu wannan ba a sama ba a gaba yake yake ma'ana rana kenan yayi ta kawo wannan to ya ya maganganun da ya littafi Allah ya saka masa alheri ya yi daidai ya yi daidai amma yadda kowace ƙwayar zarra take bayyana take rayuwa da rana take abu to mu kuma bayin Allah bare su baye wanda dukkansu sai sun ce kuma sufaye sun ce kaza kowannen sai ya kawo tafsirin sufaye saboda to kun kuma bayan Allah da muka sa a'a ai sunan Allah kansa tabaraka wa ta'ala yana cikin asma'ul husna sunan sa an-nur ma'ana az-zahir ne ma'anar haske abu bayyananne da yake bayyana wa'ansu abubuwa abu bayyananne a kansa shi da yake bayyana kuma wa'yansu abubuwa dole shi ne ma'ana to halitta ga baki ɗaya duhu ne halitta ga baki ɗaya babu ne ba abin da ya kai babu duhu adamu ne ga baki ɗaya halitta kanziya ne halitta gaba ɗaya duhu ne ga baki ɗaya hasken Allah ne tabaraka wa ta'ala ya hasko ta ta fito ikon Allah mu idan muka tsaya a rana idan inuwar mu ta shimfiɗo sai ta duhu idan inuwar mu ta da shi ko rabbul izzati yanda ya dace da shi an ba ne idan an buga misali amma na Allah na Allah ne na bawa na bawa ne shi ko rabbul izzati tabaraka wa ta'ala can hazara ce a ma'u a ma'u zati can hazara ce rufi albaɗinu amma kuma tabaraka wa ta'ala in ya shimfiɗo inuwarsa kuma ita ce haske hasken ne inuwa da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji hijabuhun nuru labulansa haske ne hijabuhun nuru labulansa haske ne tabaraka wa ta'ala to ubangiji tabaraka wa ta'ala in ya shimfiɗo haske inuwa kuma alam tara ila rabbika kayfa madda zilla qur'an wa ba ubangiji ka yayi shimfiɗa haske duhu inuwa ba to ma'ana fa inuwa ba wai duhu za mu zo mu ga inuwa gaba ɗaya shine wannan kauli duk gaba ki da to su faye su ma suka yi nasu magana idan wannan ya ce komai da rana biyar to mu kuma komai halittan Allah ne da kudurar Allah tabaraka wa ta'ala komai yake rayuwa duk gaba ɗaya to wannan kenan littafi ne gaba ɗaya sai wani ƙwararre shi ma namiji ana ce ma Aminu Sabri namiji ne bakinsa kwai zafi ya tattaki malamai a kanta ya ya ce malamai na addini sun kau da idansu duk da kwarar sun kau da idansu ga wannan fanni kwarai daga gaske Abdullahi bin Abbas ya yi maganganu a kansa lalle wannan aya ilimin fizi take nunawa da kaza kyau a ce musulmi ne kan gaba cikin waɗannan kere-kere da kaza kaza bilan kuma lokacin da suke su su ne kan gaba amma lokacin da aka zo aka mana da karkashin mulkin mallaka muke karkashin danna muke kaza kaza dole ya zama waɗancan ne kan gaba yayi magana shi yake cewa lalle wannan aya sama take nufi kamar yadda wancan malami yake faɗa kuma cewa wata ake nufi ko kaza kaza ya amma cewa rana ce bishiya ba rana ce bishiya ba ita kanta rana da watan da taurarin reshen wannan bishiya ta sama ne ce kuma bishiya ce yadda aka ba wai kinaya ba bishiya ce sosai bishiya ce amma duk wani abu na sama reshen ta ne ita kaza haƙiƙar bishiya ce ta sama ya yi ta kawo yanda akwai haƙiƙar teku a sama wanda ya ninka wannan teku namu na duniya da kaza ya yi da maganganu na ilimi da komai amma mutum bai san ina ya tagawa ba to rikici ne kwarai da gaske kuma da qur'ani da komai ya faɗi wannan bishiya Allah ya saka masa da alkhairi shi ma ya abu to dukkansu dukkansu sun faɗi waɗansu abubuwa ba za ka iya fassara wannan aya ba sai ka san bambancin maganganun sai ka san bambancin ƙwararri sai ka zama maudu'i sai ka zama wanda kake ba kowane topic nasa kowace kalma word sai ka zama ka ajiye ka inda take ka ba da fassarar ta to sannan zaka iya gane wani fassarar na Qur'ani am kowane abu kai mar kuɗi ɗaya to Qur'ani zai baka wahala a cikin su suka ce bare wannan aya sai ka san meye bambancin haske na nuru kamar a ce hasken wata moonlight sai kamar sai ka san bambancinsa da kuma hasken rana son shari sai ka san meye biyawu me bambancin biyawu da nuru sunan ayar nuru ayatul nuru sunan surar suratul nuru suna sura haske amma meye bambancin wannan haske irin na wata wannan farin haske wannan da bambancin wannan haske na rana shekin rana ake taku ne wannan haske na rana to sai ka san bambancin sa sannan za ka yi tafsirin wannan aya yana daga cikin dan bambancin sa kaɗan kafin mu zo maganganar su shi haske in aka ce haske saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa huwa allazi ja'ala shamsa diya'an Allah shi ya sanya rana haske amma ma'ana shining nata wannan haske wal kamara nuran Allah ya sanya wata kuma haske shi kuma irin wannan nasa light irin wannan nasa wa qaddarahu manazila ya qaddara wata zangwayen da yake kwana a ciki lita'alamu al-dasin wa dan kusan adadin shekaru dan kusan ilimin hisabi da kaza ma kalaka Allahu zalik Allah bai halittu wannan ba sai dan gaskiya ba dan wasa sai dan gaskiya nufassiru layati muna bararrabe muku ayoyi ne don ku gane kowanne muna faɗa sa'in da yake ba kowanne muna rarrabe muku ne amma liƙaumin ya amma ga mutanen da suka sani ba ga mutane da kaza ba tabaraka wa ta'ala dukkan sun da mutu wannan aya sai ka san me bambancin haske na rana biya'u shani da kuma haske na wata layi da wannan asmuru wannan haske suka ce hasken wata bambancinsa da hasken rana ɗan abu na sarari hasken rana zafi ne da shi shi shayin wannan zafi ne da shi wannan kuma sanyi ne da shi ɗaya kenan sannan idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana biyawu haske irin na rana a Qur'ani to yana nufin yana bayani akan abubuwa na sarari abubuwa na zahiri abinda idan ka zai iya gani hannunka zai iya shafawa hancinka zai iya shaƙa bakinka zai iya ɗanɗanawa kunnanka zai iya ji da kaza to duk in Allah tabaraka wa ta'ala ya magana biyawa a cikin Qur'ani wanda yake nufi ko wata aya da bata fi ɗaya ba ta bauɗe ta zo a gidan nur ɗin nan nan ake dawo da ita in dai ziya'u ake yi kaga yanzu Allahu nuru samawati wal ard nuru nan wajen nura to in ko ya faɗi nuru haske irin na wata haske to Allah yana nufin cikin abu hakikan abu yanzu ba ba zahirin abin nan sararinsa Allah yana nufin cikin abu tabaraka wa ta'ala Allah yana so ya sanar da kai haƙiƙar abu yadda abin yake gwaldin abin can cikin abu gabaki da Allah ne yake so ya sanar da kai wanda kila wannan sanarwa ta fi ƙarfin ido wannan na zahiri dan ba ba biya ba ne ta fi ƙarfin ɗanɗana dan ba ta fi yanzu kuma abu ne na da za ka karance shi ka yi iliminsa da zuciyarka da haskenka sai Allah ya hadi Allahu li nurihi man yasha da haka nan kuma shi yawa da Allah Allah ya shirya mu Allah yana shiryar da haskensa ga wanda ya so in Allah ya so ya sa amma biyaru lalle nan ma wanda amma wannan kowa da kowa zai iya kowa da kowa zai iya wannan iya ganewa dan biyaru din ma akwai abu da haka Allah ya halice mu abu da mun ga abu ba kowa ya koya mana ba ma haka muka zo da shi a halittar mu in ka akwai abin da ka gan shi ka san na tsoro ne ba wanda ya sanar da kai a halittar ka da akwai abin da ka gan shi ka san na daɗi ne akwai abin da ka gan shi ka san wanda za ku saba da shi abin da duk gaba ki da to sai ka san wannan dan haka a wajen abin da yake da zurfi da ba kowa ne iya Allahu nuru samawati nuru a nan wajen nuru sa amma wajen kuma da Allah ya mana misali a sarari wanda kowa misalin a ɗakinsa me yasa bai mana misali da rana ba me yasa bai mana amma sai Allah ya mana misali da dan alguki kaɗan da ƴan wata fitila wadda take cikin gidan saboda Allah yana son wannan misali ya shiga kowane gida wannan misalin kowa ya gane shi an ce rana ne wani zai tafi ilimi wani ba zai iya daga idansa ya ganta wata amma ba wanda bai san lokacin sa ba da duhun da ya sa fitila a ciki mana yanzu akwai abin da ya kuka masa kaza bare fitila ta zama mai haske bare irin wannan fitila ta tsakiyar masallaci wannan da ake mai gilasai kala kala wanda suke kara mata haske da komai wannan kenan to da Allah ya mana wannan bayanin sai ya kadu zaituha kananzir ɗinta ko manta ya kusa yudhi'u ya yi haske nan kuma sai Allah ya ba Allahu nuru sa a ya kadu zaituha yudhi'u ga zauhu na zahiri ga nuru can na ido can wajen ka san Allahu nuru sa wa da anan kuma ai sai an dandaku ya kadu zaituha yudhi'u walau lam tanfasuna manta ya kusa ya haske ko wuta ba ko ba a kunna ma wuta ba akwai bawan Allah da da imaninsa da kaza ya kusa ya san ubangijinsa ya kusa ya gane ubangiji ko da wutar ibada wahalar ibada da wannan duk wannan ibada da muke muna yi ne dan Allah ko muna yi ne dan zuciyar mu tawakku tawakku mu iya gane hazaran Allah ba wanda ya taɓa cewa sai dai ma'aukaci wanda bai san ina aka sa gaba ba za ka iya gane hadarar Allah ba da ibada ba babu wannan da manzo Allah ne zai wannan sai manzo Allah koman sa wa kake ne sallallahu alaihi wasallam dukkan sa haske ne sallah amma wa ya kai shi ibada wani ya tambayi sai na Ali ya annabi yake sallah yake ko na ga ma ba za ka iya ba je kai ta haka ko na ga ma ba za ka iya ba tabbata yake irin ta haka me ya kai ka rikicin ka je ka tambayo abin da za ka iya ba to tafi dai ka iya tsaka to sai ce sai ka kaga yanzu da yake nan maganar zahiri ake alkuki fitila waye da san wannan ba sai Allah ya kaji zai sa yubi ubiya amma can da sai kwarawan asali wanda da mutum ya duba sama zai gani da mutum ya duba kan zai gani da mutum ya duba kaza kaza ani da'imu ma awa ma ta buya a cikin dare da rana din gabaki daya yanzu nan ta buya ma a cikin su da rana mu ce yanzu nan da daddare mu ce yanzu nan an jima mu ce yanzu nan jiya yanzu nan yanzu yanzu nan gobe yanzu nan kaza kaza ta buya a tsakanin dare da rana ba ma ganin ta yanzu nan faɗa ta muke kawai tana nan muna cikin ta amma dai rana mu yanzu nan yanzu nan da rana ma'ana rana ta buya yanzu nan da daddare yanzu nan yanzu nan da dare kenan dare ya ko yanzu nan yanzu nan ma ta buya bare ya fuli amma kuma tana nan kuma a cikin dai ga ta muna faɗar abu amma da ya isa kaza nuru Allahu nuru sa biya to sai da sai ka san dukkan su wannan ba sai sai ka san bambancin waɗannan duk gaba kida sai ka san meye bambancin insanu da bashar meye bambancin mutum da ɗan adam mutum da ɗan adam basharu dukkanin ɗan adam ɗin a yanzu kuma in ka ji uban in ka ji ubangiji yana magana basharu a cikin qur'ani yana magana duk jinsin dan adam ko ma waye ko mutumin kirki ko na banza dan adam da yake dan adam ne amma in yayi maganar insanu yana nufin dan adam kuma wanda ya bambanta da wata irin ɗabi'a ko ta kirki ko ta banza yanzu ko dan adam mai wani irin suluki ko na kirki ko na banza to Allah kuma ya ce ma insanu duka baki daya duk gaba kiya ko na kirki ko na banza to a magana in yi maganar dan adam kaza in yi maganar insani jinsin mutum duk gaba kiya cikakke da da kaza a bisa sifar da Allah ya halicce shi a bisa kamar sa wannan kamata dan adam wani dogo wani kaza wannan bashar to suka ce kai kasan nan wajen saboda ya haɗin lahu li nurihi man wa yadribu Allahu al-amsala lin-nasi amma ba lil bashari ba wannan yana Allah yana buga misali ne lin-nasi nan kuma Allah yana buga misali ne ga mutanen kirki waɗanda suka zauna suna so su fahimci magana misalin Allah suna so su san ubangijinsu mutanen kirki ne dukkanmu muna son mu san ubangijinmu saboda daga nan muke shi ne mahalicinmu tabaraka wa ta'ala shi ne mahal amma kuma kowa iya karfinsa sai Allah ya raba mu biyu kowa iya karfinsa akwai wanda tabaraka wa sai dai ya duba wannan halitta duk gaba sanuri Allah shi to ba ni kake so to sanuri mu ayatuna fil afaq zan nuna ma ayar kadai ta kamu da komai a sasannin duniya wanda wani nau'in ayatuna fil afaq a sasannin duniya tun daga al'arshi zuwa ƙarƙashin ƙasa, min al'arshi da al'arshi, tun daga al'arshi zuwa ƙarƙashin ƙasa. Muminai kuma, ‘yan adam ko ko muminai kuma, ko bayan Allah da suka kama su duki hannun annaba da magadansu suka zama arfai su kuma, zan nuna muku ayar kaɗai suka tafi an fusi kun, kuku a cikin kawunan ku. Shi ko mumini yanzu, duk wannan afaƙun tana nan cikin yanzu ya dawo cikin kansa. ya koma cikin ruhinsa ya koma cikin sirrinsa ya koma cikin sai ya ga masarautan Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya dace da Allah tabaraka wa ta'ala abu ne mai faɗi kwarai da gaske to kowane Allah tabaraka wa ta'ala zai nuru kowane zai zama nuru nuru na afar gashi nan wani ya da haka kowa zai tafsirin nuru na iya ƙarfinsa wani ya ce ana nufin sama da ƙasa da masa gaskiya ne wani kuma kowanne zai to sai ka san bambancin insani da da bashar da suka tafi wannan ba tagajar tagajar din musulmi irin mu duk ba da shi ake ba Allahu nura Allah ne wanda ya haskaka sama ya halicci sama da kasa ya isa wurin tarar da Allah lami lafiya ba kaza kaza ba wai dai fuqara'u ila Allah wanda suke neman Allah mu hidai ma haka biya wajen dole ka buɗa musu hanya duk da baki wannan kuma da su ake amma kowanne da iya matsayinsa komai ƙarshen abinsa ɗin iya ƙarfinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren Isra'ila Abu Zar ya tambaye shi ya Rasulullah ka ga ubangijinka ala nurun anna arabu haske ne ya zan gashi ya yi bin tajirji na yi ilimin sa na yi kaza na yi kaza wannan kuma magana ce ko ko nuraniyun arabu eh haske ne na gashi duk ya yi nur haske ne ya zan gashi sai dai in ilimin sa ka- cikin in tarbiya in kaza in kaza da haka su bai ko suke na gani ba suna nufin wannan gani na ida ba su je mun sha wannan karatu maza ka ko na ce ba na gani ba ina nufin wai na a waje daya tsaye ga shi a waje daya tsaye ga ido na ta iya kai shi Allah ka uzbillah Allah ya karfu wannan ai sai dai kam fasirrun sarali sirri sirri ne ta zuwa ga sirri fasirrun sarali sirri bi sirri da sirri wahdahu shi kadai fama zama illa sirri ba kowa ma sai sirrin a wajen wasirru in ana ma magana sirri la hutu sirri la hutu ne kaɗaɗa zai ce mana wasirru la hutu kaɗaɗa zai faɗa wasirru ha hutu ila dan yabo wadar da wanda bai san kan abu ba kila kuma haka hazara zai tsaba da wallahi wasirru la hutu ya karanta kuma an gane ya karanta an gane to wannan kenan to abinda manzo Allah yake so ya ga wa Abu Hurairah anan waje kira ba wai bai gani ba amma kuma kai Abu Hurairah ba inda kake zato ba wannan kuma tun da dai dan makarantar ne shi ma ya kai tun daga shi na cewa an ba shi abin da da zai so ma dugowa mutane da an yanka shi ma'ana ya kai waje kenan to sai ka san wannan sai ka san bambanci tsakanin ƙauli faɗi da magana ƙauli faɗi nufi kenan sai ka so manta tsakaninsa da magana da kaza sai ka san bambanci suke cewa misali wai abubuwan da zaka sai ka bambanci tsakanin raƙumi in aka ce raƙumi jamal in aka ce mai ibulu kuma har yau dai raƙumi ake amma me bambanci suna ga da kuma ba'iru in aka faɗi ba'iru to kuma me ake nufi da kuma hashi in aka faɗi hashi duk me ake nufi jamalu aka faɗa raƙumi babba amali da ake cewa to shi ake nufi duk in ka je jamalu Allah ta harfa ya faɗa macansa kuma a ce naƙa naƙatan lahi wasu ga irin wannan raƙumi na annabi salihu mai jiran aka ce naƙatun lahi wasu ga har in aka ce ibnu kuma duk jinsin raƙumi kamar insanu da bashar bashar duk jinsin ɗan adam duka ba insanu kuma wannan wanda in aka ce ibnu kuma duk jinsin raƙumi mace ne ko namiji ne da yawa ne ko kaɗan ne duk gaba kiɗa in aka ce ba iyo kuma wanda ake hawa wanda an hore shi ana hawansa ko ana ɗora mar kaya wanda iya zama wancan amalan shi a daji yake ko ba ko ba iya hawansa ɗin nan hashi kuma shi ne kuma wanda ake barbara da shi ake samun ƴaƴa da yawa na raƙuma duk da shi to duk sai ka san irin wannan sai ka san bambancin ka'asu da ƙadahu ko kobu kofi da kuma ka'asu sai ka sani in sun ce ka'asu wanda akwai ruwa a ciki wa ka'asan dihaka da yan adana za su sha kofin giya cikakke wanda an cika shi ba wa ka'asan dihaka in kuma ba komai a cikinsa in ka ji an yi magana ƙadahu to kofi wanda kwano ko kata wanda ba komai a ciki ko motsar da ba komai a ciki sai ka san bambancin naharu da baharu idan qur'ani ya ce naharu anhara ya faɗi naharu sai ka san me yake nufi sai ka san bambancin baharu kuma baharu teku wannan na gishi naharu ƙorama ta zaki ƙorama ta ruwan daɗi a kan ƙasa take gudu. Teku na ruwan gishiri a zaune yake a wajen ƙasa ce ta kewaye shi. Ƙasa ce ta kewaye tsibiri, duk tsibiri amma koko shi yake kewaye da ƙasa da duniya duk gaba gida. To sai ka san bambancin kuma wannan gishiri ne wannan kaza ne. Da maganganu da yawa da yawa wannan korama wannan na daɗi din nan ya daga cikin ruwan da ya sauka daga sama shi ne na daɗi galibin malaman physics na wannan zamanika sun ce da ruwan saman da komai ji iska shi take ebowa na teku ta tashi a girgije ta zo ta zubar da shi inda Allah ya kadarta za a yi kaza kaza amma kuma na asali din daga baki da a'a daga sama yake sauka shi ma akwai teku a sama wannan irin duhu din na wannan ruwa ne Abdullahi bin Abu Yaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke ganin tekun nan na ƙasa haka teku take a sama da wata da rana da waye ko dillin kaya suke a ciki dillin kaya suke a ciki da kaza to duk wannan yake shi zaki ne da shi bambancin sa da nana shi ma nana din din nanan din da komai din na can ne amma kuma ƙasa da yake zaune a da ikon Allah sauka Allah kuma ya zama mai gishiri amma wannan kuma korama da ta sauka daga can ita kuma ta zama mai zaki da komai kifayen da nau'in su daban saboda na sama ne kifayen na gishiri nau'in su daban kaza duk waɗannan suna nan saboda Allah marajal baharain marajal baharain yaltaqiya bainahuma barzakhun la yabghiya Allah tabaraka wa ta'ala shi ya hada teku guda biyu baharain teku guda biyu a waje daya akwai inda suka haɗu amma a tsakaninsu akwai wata madatsa barzaki layin kiyar ba su takuɗewa waje ɗaya ba galibin masu tafsirin su wannan wajen sai ce tekun gishiri da tekun ruwan daɗi ma'ana baharu da naharu baharu da naharu ya Allah zai ce baharani tekuna guda biyu duk na ma'ana wannan na sama da na ƙasa amma tsakaninsu akwai wannan ko da ya lullube mu na duniya din nan da bayan da za su iya haɗuwa. To, wannan magana ne na malamai da kaza kar ya takuɗa mana abin da kan iya imanin mutum iya ƙarfin imanin sa kar ya takuɗa ma wannan. A kuma abu ne fa da ba ƙago shi a kai ba. Abu ne karatunmu ne na addini sai dai wani yana iya fitowarsa wani yana iya karatunsa kuma kowane yana kan hanyar da zai haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala to in baka san wannan ba rikicin abu zai sai ka san bambanci tsakanin nujumu da kawakib Allah ya magana nujumu da kawakib duk mu nan asan za mu magana taurarin saman kawakibu muke cewa Allah kuma ya ce mata nujumu da kaza to sun yi magana ma'anan nujumu na tauraro nujumu tauraron da yake da haske nasa na kansa wani ana ce wani nujumu tauraron da ba shi da haske na tauraron da yake da haske nasa na kansa kamar rana kamar rana kamar so mushtari da su zuhal jifita ma'az da kaza da waɗannan akwai tauraron kuma da ba shi da haske nasa na kansa sai dai ya karɓo haskensu ya kaza to shi ma ana ce maka kawakib kaukab ana ce maka kaukab din gaba ki daya kamar yanzu wata din kaukab ne amma rana kuma najmu ne nujumu ne din gaba ki daya to wannan shine dan karamin misali ko kuwa kaukabu tauraron in aka ce maka kaukabu gutsatsarin najmu ne najmu ne gutsatsarin najmu ne suka haɗu suka dunkule wajen sai su zama kaukab bai kai wancan ba bai kai wancan ba ka anna kaukabun dumniyo kai ka ce tauraro ne mai guruwan haske nurun ala ma'ana haske ne da yawa ga hasken fitila ga hasken gilas ga hasken mai ga su haske ne da yawa suka haɗu na haka Allah ya musu maganar kaukabu da ya yi saboda haske ne da yawa suka haɗu kuma Allah duk za mu zo wannan zai zama duk jikinka ake faɗa jikin mutum ake faɗa ba wai wani abu ne ake faɗa a waje ba ga mumini ga mumini to sai mutum ya san haka kuma sun ya san bambancin haske da abu da muka fara to wannan kenan to in mutum ya san wannan suka ce zai iya ɗan taɓa wannan aya kaɗan Allahu nuru samawa sauran sannuri zai iya fahimtar ta sai malamin Falastin babba shi mai tafsiri Sheikh Bassam Jarrah shi ma ya yi bayanin wannan aya mai ban mamaki kuma ya yi maganar sufaye kuma ya yi maganar inda sufaye kusan suka sa gaba duk gaba gida ya yi maganar sura dai sunanta sura haske sura sunanta sura haske kuma ayar ma kanta sunanta ayar haske don mutum ya san karatu ne rikakke mai zurfi ba abu ne sama sama ba sama sama ne kuma amma yana da zurfi duk ga baki da ita duk inda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana haske ce me haske su ma'ana haske duk abin da zai kai ka zuwa hakikan abu yadda yake ka san abu yadda yake wannan haske ne ka san abu yadda yake kuma ma'ana haske abin da zai fito ma da abubuwa na ɓoye su zama ma a sarari ka gane su to duk wannan ya zama haske ilimi haske ne kaza da abin da ya rufe ma jahilci duhu ne sha'awoyi duhu ne sabo duhu ne kaza ibada haske ce ilimi haske ne zikiri haske ne to duk da ya magana wannan da haka in aka yi magana haske ana nufin shiriya daga Allah kaga malaman da suka ce ma'ana Allahu nuru samawati wal ardi ma'ana Allah ne mai shiryar da mutanen sama da ƙasa daidai ta wani bangare saboda sunan ya kasu shiriya ta duk da baki da ana nufin riskar abu yanda yake ɗaliban da suka ce ga yanda ake nufi ga i gaskiya ne su ma saboda sun riske abun yanda yake in aka ce an ana nufin abu na ma'ana abu na ruhi abu na ɓoye abu na kaza in aka ce nuru ana nufin haƙiƙar abu haƙiƙoƙi ana nufin haƙa'iƙon abu da duk gaba gida in aka ce nuru ana nufin sanin abu ma'ariba ma'ariba wannan ka san shi gargagar wannan kuma nema kake ka san shi kake ilimin yadda za ka yi ka san shi bambancin ma'arifa kenan da ilimi ga baban da kana tare da shi wannan kafin shi baka bukatar ya ike ya gashi ka san shi gashi ma'arifa sai gasa kaza kaza wanda amma kila bai sanar da shi ba ya rasu kila kuma an ce ma a gari kaza aka yi auren ne aka yi ciki aka dawo gari kaza bai to yanzu yana bukatar cewa mai kama kaza ne mai kama kaza ilimi kuma yanzu na neman a sanar da shi baban a sanar da shi shi bai kamata a wanda ana tare ga shi wannan shi kai kuma yanzu wannan shi kuma ma'arifa ne shi ma'arifa sai ga shi wannan kuma a sanar da shi ne kama kaza ne ga hotonsa ga kaza kaza to wannan kenan in an yi magana haske nuru ana magana yanzu rai zu cikin zuciya cikin rai cikin kwakwalwa cikin abdidde idanunka da kwakwalwarka da zuciyanka da ranka da kaza to nan ake nufi gaba daya in an yi maganar ziya'u haske kuma shine wannan shu'a'u shayin din wannan hasken da kankanin da duka baki daya ana nufin abu na sarari kuma wanda zaka iya gane shi da hawa su kansu din nan ana nufin abu mai harara ko ana nufin abin da ya haska kama da jirka baka ana nufin abu madi wanda za ka iya taba shi ka iya kaza kaza to duk wannan ana abu shine wannan aya huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wan nura wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu at-tasmina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq mufassilu ayati li qaumin ya'lamu Allah ya saba a ciki sai Allah ya ƙara fito da abin da الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إرادنا أبو ما تابني الله ولي الذين الله شيء ما تبنتمو وإن سكى إيمان مؤمنين a karatunmu na addini imani ya ƙara islam musulunci ƙaratul arabu amanna larabawan ƙauye da wanda dai ilima sannan suka karɓi musuluncin ba su ma san komai na ba suka wasu suna so za su yi wa manzo Allah goyi ai mun yi imani Allah ya ce a kullan tuminu ga ya musu wasu imani ba walakin kullu asna ku ce mun musulunta ne ka ai cewa ni musulmi ne amma ni mun yi insha Allah sai kai aikin sa wannan ma ya kullu imani fi kullu imani shi sai ya shiga cikin zuciya wannan abu da ka faɗa da baki sai kuma ya shiga zuciyanka ka yarda da shi a zuciya to sannan ka zama ka yi imani ka yi ihsani kuma ka zama alibi sai ka san abin kuma ka sai ka gan shi kuma to to kuma yanzu ka ka- ka sani nan kuma fa'alaman na hula ilaha illallah ku sani ku sakankance la ilaha illallah nan ba sai ka yi fa'ala amma tabbata da ka faɗa musulunci da ka faɗa hatta idan ma kaluha da ka faɗa da baki mutum ya ce la ilaha illallah sayyidina usama ya kashe shi aka zo aka ga manzo Allah manzo Allah ce yanzu bayan ya ce la ilaha illallah mu kashe shi ya rasulullahi wallahi ya faɗe ta ne dan ya kara tumakin sa da manzo Allah ce oh kuma yanzu shari'a ma kuma har an so ma eh, yanka zuciya sai an yi tiyatar ka gani zuciyarsa ko da gaske ko ba da gaske ba ita shari'a da zahiri dai shike na yayi in dai mutum ya faɗa da baki shi ke na yayi to yanzu kuma in magana bakin nan da wannan ayyuka na gaɓoɓi din nan idan suka shiga zuciya imani ya faru kuma suka kama zuciya yanzu da zuci da jiki kake yi to imani ya faru in kuma ka san abin kar to kuma yanzu ma'arifa ta samu fa'alaman nahu la ilaha illallah to Allahu waliyul ladina Allah ne majibincin Allah ne masoyi Allah ne duk abin da wali da masoyi majibinci wanda ya a ganin damar sai zai ke so shi yadda wannan tabarakon da karfinsa Allah ne majibincin waɗanda suka yi imani saboda wannan imani nasu sai Allah ya jibince su yukhrijuhum min az-zulumati sai Allah ya fitar da su daga cikin duhai ba duhu ɗaya ba ni ba mu ne ba an ji an fitar da su daga cikin duhai duhai ina wanda ba mu'mini ba kuma yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur ya zuwa haske ya zuwa haske to yanzu Allah ka fitar da mu daga cikin duhai ka shigar da mu yanzu wanda ba a fitar da shi daga cikin duhai ba an shigar da shi haske ya zai iya gane Allah nuru sa ya zai iya gane hasken yana cikin duhu duhu ya rufe zulma au zulmatun ba'dha fawqa ba'd duhu ne kai kan duhu shi duhu duhu ya lullube shi idan aka rada ya da wani kakariya in yanzu ɗanin da zai iya ganin ta shi kansa duhu ne dan haka shugaban arfai sallallahu alaihi wasallam annabi yake wata addu'a yake wata addu'a wanda zaka san girman wannan abu da karfin sa me addu'a ta Allahumma ja'al fi qalbi nura Allah ka sanya haske a zuciyata wa fi sam'i nura Allah ka sanya haske a jina wa fi basari nura Allah ka sanya haske a idona wa an yamini nura Allah ka sanya haske a damana wa an yashimali nura Allah ka sanya haske a haguna wa amani nura Allah ka sanya haske gabana wa kalbi nura Allah ka sanya haske a bayana wa fauki nura Allah ka sanya haske kawai wa ta'ati nura Allah ka sanya haske wa ja'alni nura Allah ka sanya ni na zama haske sai manzo Allah Allah ma kai mana haka addu'a ce babba in ka zama haske gabas da yamma kudu da arewa ta zama sai ka haske sai ka haske gaba da amma duhu gabas duhu kudu duhu arewa duhu kai ina mutum zai ga haske duk da bakin shi kansa hijabi ne shi kansa hijabai sun da zulma ta ba ba ya zai gane Allah nuru samawati wal ardi ta ba ka kwata kwata ma sai dai hakuri duk da baki da to jibi girman mumine da imani amma Allah tabaraka wa ta'ala yukurizuhum min az-zulumat Allah ya fitar da su daga duhai ila nuri zuwa haske duhun sha'awa dama galibin mu ne za a ga duk wannan yakin gyaran zuciya da suke yi ba wai wannan zunubai na waje ba insha Allah Allah ya kubutar da su daga wannan in ba kuma wata sarauta Allah ta motsa ba Allah baya baya zai zo arziki zai saukana amrullahi qadaran maqdura har suna nufin kwatayi ƙarya rowa tsoro kaza dukkan waɗannan ciwuka wanda a ɓoye suke su wanke su wanke su wanke su dukkan su duhu ne duhu ne amma mai sunan rainu tsada duhu ne mai sunan rainu tsada yanzu farin kaya idan ka ɗiga mara inji ko ka ɗiga mata tawada farin kaya idan ka zo ka wanke shi ne ba fara zuwan mai ƙarfi ka samu ba idan ka zo ka wanke shi zai fita amma kuma alamar su tana in ka kuma ɗiga ka wanke zai fita alamar tana nan da za ka yi ta ɗigawa kana wankewa kana wankewa wata rana ne ka ga farin ya zama baki duk gaba ki da amma ba ba inki ne na zahiri bai su kuma alamar sa ce wadda ya bari to nan ake ce wannan ake cewa rayu wannan ake cewa gayu wannan da ya bari din nan wannan kuma sai an sa farazon in kuma na wani abu ne da sai an sa samfaifa da kullu shay'in saqala sai an sa samfaifa ko an sa ba zaka ya rasulullah zuciya in kai wannan sai an sa me ya samfaifa ya rasul ce la ilaha illallah sai an yi zikiri duk ga baki da to kuma fes sai tawangu kaman ba komai a ciki to Allah yana fitar daga da mu'mine daga cikin duhun sha'awa duhun kaza rashin tunani rashin kaza ya shigar da su cikin haske hasken zikiri hasken tunani hasken kaza za mu zo yadda da shi za a gane amma wannan zina kafaru amma wanda suka kafirai suka rufe idansu da gangan kafirci rufe abu kufur suka rufe da haka manomi ya jubal kufara na batahu saboda buɗe ƙasa da suke zuba hatsi ya haka su rufe wannan zina kafaru amma wanda suka yi kafirai auliya uhumul tagutu masoyansu ko inda suka cikunce su azzalumai ko gumaka ko hijaban duka baki da yukuri juna su kai da suke yi daga haske suke fito da su ila zulma ta shigar da su duhu ulai ta sabu ne hujja galibu da haka yana daga hadari inda za ka haskaka a mutum ko ya zama ka zama ka duhunta masa inda za ka abin da ake tsoro kenan inda za ka haskaka masa ya zama kuma ka duhunta masa da haka bare karatu bare tafsirin nan inda za ka haskaka ka zama ka duhunta sai dai da hikima da da shigewar Allah gaba tabaraka wata'ala ubangiji yake faɗa wajen sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi zan kautar da wa'yansu mutane ga barin aya, daga aya ta kuru-kuru, ga hasara ta kuru-kuru, Allah nuru sama wasu alarati, amma zan kautar da wa'yansu mutane da wasu wanda suke girman kai a kan ƙasa, bigai da haƙƙin ba da gaskiya ba. Kamar wa mai duma Allah ilaha na kana labar duk wanda ya kira wani Allah ba Allah ba ba shi da dalili. Malamai suka ce wannan aya ba magana ta, waye yake da dalili? To Allah wani. To, girman kai ina yake da dalilin gaskiya wanda gaskiya za ta yi kaza kaza amma ne girman kai wani sa'a mazalla ya yi bayani akan faɗa akan girman kai wani sa'a ya ce ya rasu Allah wallahi ina so in ga hula ta mai kyau riga ta mai kyau rawani na mai kyau takalmi na mai kyau wannan shi ba shi ne girman kai ba girman kai kin gaskiya da danne mutane akan haƙƙinsu da kaza wannan shi ne ma'anar girman kai to amma zan kautar da ayoyina ga mutanen da suke girman kai akan asaba da gaskiya ba ba sa so ma su kusa da hadarata ba sa so ma su kusa da duk abin da zai ga askewa ba sa so shi kenan tun da ba sa so ina ban so wa in yarau kulla ayatin in sun ga kowace aya kowace aya la yumnuna biha za su yi da ita ba mu dai ba ruwan mu ba ruwa ba su yi da ita ba masu girman kai kenan wai su masu ne nan wa in yaro sabilar rushd in sun ga hanyar rushd hanyar shari'a da za su iya gane Allahu nuru samawati wal ardi ba ruwan su da ita ba za su bi ta ba la yattakizu sabila ba ka rubar da hanya sai ma ai mata fenti a sake mata suna sai dai a mata ba ko a ce mata bid'a ko a ce mata kaza dai a sake mata suna dai to kai kuma kana wani bawan Allah yana tsoro kai je abu wani kuma ya san ta gangan ne kaza kaza sai ya kusa da ita ko ko ko hanya Allah din ma ai mata suna ai mata fentin da halatta haram da kaza da sa'ada da damiya da kaza kaza shi kenan sai mutum ya guda wa abu wa in yarau sabila rushdi ko sun ga hanyar gaskiya la yantakizu sabila biyo ba sabila hidayah ko sabila kaza ba yanzu dai muka aka kai mana sai kana ajiye qur'ani kaza kaza sabila rushdi la yantakizu sabila sai daga annabi Musa yana cewa da sai na halatta biyu ka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda fa na bi ka wadanka sanar da ni abin da ka sani wanda shine rushdi yanzu annan Musa da hidaya ne na annaba ko ka aka ai ba zai bi kaduru ba sai dai kaduru ya bi shi a yanzu annan Musa rushdi yake so wajen sayar na kaduru to su wa'annan mutane masu girman kai ala in sun ga hanyar rushdu wa iya wata bilar rushdu Allah iya faɗar komai a ne la yasakidu sabila ba ka rubar ka hanya ai sai adama amma wa in yarau sabilal gai in sun ga hanyar keta ko zalunci to ewa ga hanya inna shirka la zulmun azim tara Allah da wani shine babban zalunci hijabi shine babban zalunci kaza shine amma idan sun ga sabilar gai hanyar zalunci ko ka ko shi ko yadda ki zo sabila yawwa ga hanya ji ubangiji za kama an ce to ubangiji ne ya jawo haka ita zalika bi annahu kaza sabila sun kare da ayoyin na sun kare ta mai kyan sun kare ta gaskiya dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam karshen zamani za a sake wa giya suna dan halatta ta ce maganin tsari ko abu mai sa kiba ko mai kaza ko mai dai abu mai sa lafiya ko mai a canza mata dai suna dan halatta ta duk gaba gida don haka canjawa abu suna haɗari ne za ka jawo bar wani hukunci daban an tambayi imam malik me ya hukuncin aladar ruwa alhanzar ruwa yake haram bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ce hillu ma'uhu ahurun ma'uhu wa hillun mai tas duk mushen ruwa halal ne halal ne da dabbobin ruwa kuma ruwansa ne a iya tsarki da shi kaza kaza yace jama'a sai mu kai alhanzur din ruwa da kun ce mu hukuncin kayan ruwa sai in ce al'amma ku ce alhanzur alade alade haram ne ko na ruwa ko na yi duk gaba da suna da yazo sai hukunci ya canza duk gaba da ka zo ka ce da gaskiya rushudu gani to ba wanda zai duk gaba ka zo ka ce da haƙiƙa ibadiyya arna da kaza ba wanda zai bi ta ba zai ne saka hadda Allah lafiya canja sunan nan da kai shi ke nan daga nan shari ya shiga kuma mutum shi da Allah wai ba wai ya abu kenan ba ya cuci bayan Allah da kansa ya cuta ma bala'i ne to bari kuma waɗanda suka bi shi akan wannan abu bari waɗanda suka bi shi akan wannan to dan sun karyata ayoyina wa kanu an hagatilina kuma wa'in su ba su karyata wallahi ba da sun ganta sun ga amma rafkanannu ne Allah ka wasakar da mu su ko nan kuma rafkananu ne a rafkananne ne idan mutum ya yi makuwa ya yi dimuwa sai zo ya tafi kofar gidansa yana shigewa yana gidansa yake gidan ne ya ruwa ko su yadda shi ne ya makuwa gida ne ga shi ga kofar gidansa amma shi kuma yanzu kansa ya juye to su kuma a'a ba su karyata ba ga a'a daga kuma amma kansa ya juye yanzu ba su iya gani ba duka baki da to wannan kenan su amma Allah tabaraka ta'ala ya sanar da su a afaku su kasawa ya sanar da su wannan jin maganar wannan malami ne sai ki cewa dan haka musulmi a wanda galibi sun shagala da ilimin shari'a na daga fiqhu da hukunce hukunce da kaza kaza to amma wannan aya duk gaba kida tana maganar fiziya'u ne tana maganar physics ne tana maganar riyadiyatu mathematics tana maganar technology na zamani da gaba kida to wannan ayan nan take magana nan kuma sai musulmi wanda suka sa gaba kuma akan wannan ke za su iya fahimtar ta duk gaba kida ɗaya daga cikin ƙwararren su wanda ya kaba ma Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala an duk yayi magana nan kuma sai an yi magana halitta sama halitta kaza kaza wannan ilimin muka duk gaba kida ba haramun bane wannan ilimuka in mutum yana da haske a zuciyarsa masu za su sa ya san Allah ma sosai duka baki da tunda yanzu Allah da ya magana ilimin duwatsu geology na ƙasa din nan ilimin ƙasa da duwatsu kaza wa min al-jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun wa garabi busudin Allah ya magana nau'o'in su da ma'adinai da kaza ka sallah ce ka inna ma yasha Allah min ibadihi ulama malamai ne kada suke tsoron Allah a cikin bayansa wanda suka san ilimin kan ƙasa da duwatsu da kaza ba ma wajen ikon Allah wannan aya ba ba wajen fiqhu ko wajen kaza kaza aka faɗe ta ba wajen ilimin duwatsu wajen ilimin kaza dai wannan abu da da muke faɗa duk gaba gida can ma ilimi ne kawai ilimi kamar da shaudu yana abul abbas radiyallahu ta'ala ya faɗa cikin zahir ma'ani ilimi na muhammadiyya ina ma ilimi ya kusa wajen ɗari da hamsin da kaza ko fiye da haka wani Allah yana ba shi adadin kaza ya ce ibn mashish ya samu saba'in kaza kaza shi Allah ya gada masu duk gaba gida duk gaba gida ilimi fanni fanni ne kala kala to to wannan kenan ji ya kawo wannan sai ke cewa to don haka wannan aya kasu biyu muminai ‘yan zahiri da waɗannan ƙwararrun daktoci da waɗannan ƙwararrun farfesoci na physics da na shauran ilimai duk gaba gida Allah ya sanar da su zahirin halittarsa tun daga al'arshi har zuwa hatar tsara su ga hikimomin Allah su ga ikon Allah su ga halittan Allah su ga kaza su kuma annabawa da magadansu a rufai da mummune su kuma Allah ya sanar da su ayar a cikin kansu duk gaba gida a cikin kansu ka mishkatin fi amisu ba yanzu wannan alkuki mai duhu dinnan ko wannan loka mai duhu dinnan ko wannan kaza kaza yanzu kowa jikinsa kenan ko fari ne ko baki kowa jikinsa kenan jikinmu duk gaba ɗaya duhu ne adamu ne duka in ba rai mu da kanmu za mu wanke shi mu je mu sa shi inda ya dace da shi mu da kanmu za mu wanke shi duk gaba ɗaya to ana nufin mishkatu duhu kenan to misalin Allah nuru samawati misalin haske Allah ne da za mu gane da kaza kaza ka mishkatu kaman jikinka ne kai dan adam fi hamis bahu da fitila take ciki fitila kuma ana nufin ana nufin sirrin dan adam sirrinsa ma'arifanka da saninka da Allah da kaza sirrinka dai kowa yana da sirri wannan abubuwa guda biyar kowa yana da sirri yana da rai yana da hankali yana da zuciya yana da jikinsa wannan nasu jiyan da ba to jikin mishadu ana nufin nasutinka wannan wannan jiki naka misbahu ana nufin sirrinka to amma al-misbahu fi zujada misbahu fitila tana cikin zuciyanka inji zuciyanka ake nufi wannan duk magana su bane da zuciyanka ake nufi zuciya ita ce dan zuci kuma filan ma ana ta zuciya kaman karau take kaman gilas take ta in ta wada ta fashi nan da nan kan abu kadan sai iya abu kuma zuciya gashi tana yin tsatsa har sai an goge ta kamar yadda gilas yana yin duhu ya ki nuna ma madubi ya duhu ya sai an wanke shi gilas yana yin duhu ya ki nuna abu ya ki zama garai garai din da muke cewa sai an wanke shi to haka zuciya ma tana yin duhu ta ki zama garai garai ta dinga ganin abu sai zagi madubi ya duhu sai ya zagi Allah ya gaya mu zuciyarka in kai duhu sai ta zagi sai ta zagi zuciya in kai duhu to sai an wanke ta da zikiri manzo Allah ya ce zikiri zikiri zikiri za a yi ta zikiri kuma Allah zai kawo ayat da ta fita inda fi kalin sama tana la ayatin da ulul alba allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi to yanzu ne san kalku sama ta yanzu da an ce Allah ya yi mun gane to sai ne kuma ne ake jira a faɗi wani duk da baki daya to zijada din nan zuciya ake nufi yanzu ga jiki ga silar hasken sirrin da yake cikin jiki almisbahu fi zujaja zuciyarsa ake nufi yuqat azatu ka annaha kawkabun durriyo ma'ana gilas ne zuwa kace gogagge zuciyarsa tawanku da ibada da dacewa ta Allah Allah ya datar da mu ko mutum ya dau suluki ya dau ibada ya tayi duk gaba wannan ibada wahala ce lallai amma kuma amfani ce ya daga shikashikan mazhabar Imam Shafi'i duk wahalar da za ta haifar da alheri su ta dace a yi duk wahalar da za ta haifar da alheri to mai kyau ce ta dace a yi ibada wahala ce amma alherin da za ta gadan mana ta gadan mana hafcen zuciya da sanin Allah ta gadan mana tare aljanna da tarayya da Allah a lahira ai kyau wannan ibada komai wahalar ta sai ka daure ikon Allah kuma in ka daure kana yi kana ji ta zama ma daɗi lokacin da sai kuma ibada ta ran da baka yi ne ba ma wannan wuya yanzu wanda ya saba da sallah in bai yi isha ba zai ga bacci ya kasa daukar sa ita wai ni lafiya sai ya tuna kai ban yi isha ba ba sai alhamdulillah ta haka ma bacci yake zuwa wahala ce amma yanzu ta zama abu to sujada ana nufin zuciyarsa fitila ana nufin sirrinsa sai yuqadu min shajaratin mubarakatin ana kunno wannan haske daga bishiya mai albarka ransa rai shi ne bishiya mai albarka don ya shiga ko'ina rai ya shiga ko'ina bishiya mai albarka bishiya mai albarka din nan rai albarka ne da shi ne rai shi ne kaza shi ne yake sanar da mu hadaran Allah shi da shi muke sanin baɗini da yuqad min shajar mubarakatu zai ya kadu zaituha man wannan bishiya ya kusa ya haske wa daulan tansasuna nan kuma hankali a kan a kan dan wannan dan adadin da jikinsa din nan Allah ya sa fitila din nan Allah ya sa fitila din nan sirri fitila nan da take cikin gilas zuciyar nan tasa wata a kunno ta daga bishiyarsa mai albarka ruhin nan nasa to wannan dan adadin ya kadu zaituwa ya kusa sanin ubangijinsa in ya zama haka zai kusa gane wannan irin karatu walau lan tausasu na ko da da yake ba duba ko da ni bai azkar tarbiyyat ba akwai mu'minan da suke sanin Allah tabaraka wa ta'ala su ko suna aikinsa Shehu Abdullah ya ce akwai mu ne da yawa sukan kai a fa'alun Allah san wallahu kalaka kuma ma ta Allah ne halice ku da abin da kuke aikata ba ga ana faɗa wani dace da ya kira ka ce ya hakuri Allah ne ko wani abu ya samu mutum ya hankali da ce ya hakuri Allah ne shi ya kai cewa Allah ne bai ga wani yana da wani tasiri ba kwata kwata a Allah ne to nan mumine suke kaiwa to ya kaji zai tuwa yanzu wala hankalinsa ya kusa cabo haza amma ya san sufofin Allah Allah mai iko ne mai magana ne mai ji ne mai gani ne mai kaza ilmu wal hayatu kaza ka ya san wannan ga Allah nan ya ya arawa halittarsa dukkan mu ma masu ji ne dukkan mu ma muna da nufin muna da ikon zartar da kaza da kaza amma Allah yana neman mu inna Allah ya muru kuma an tuwaddu lamanati ila ahli Allah yana neman ku mai da amana wajen yayi ta kuma da wannan amana wajen jin ka mayarwa hadaran Allah ba dan karfin Allah ba da baka iya ji ba ganin ka duka to wanda ya zurfi a nan kuma ya kama kuri a nan sai da wai ne ya rage man ne wai ne ya rage man ne duka baki da shi ko ya sadda hadaran ran da ya ga ba nasa ba shi da kuma sai na Allah da na ya sadu da Allah tabaraka wa ta'ala duk da baki da har ya zama samuwar ta samma da baki da hasken Allah ne ya Allah ne ya halice shi hasken Allah ne ya haskaka shi dan ba dan haka ba da yana nan a duhunsa da yana nan a adam dinsa duk da baki da shi kenan ya sadu da haran hadan Allah to saboda wannan abu da ya taru a cikin wannan dan adam wannan irin zuciyar sarwakakkiya ransa mai haske gashi a cikin fitilagar ya so sai ga ya kusanta har ma'arifa da kwakwalwarsa kulolin kansa suna nan ko da bai yi ibadodin ba duk ga baki da haka kuma in ya haɗu da mai hasken in ya haɗu da mai hasken ikon Allah sai ya kone ma hijabi dan haka su sa me sahabi wanda ya ga annabi ko annabi ya gan shi manzo Allah sai ya ganka kawai shi kenan ya runa ka ya wanke ka ka zama nan ka gan shi ko bai gan ka ba ka ru sallallahu alaihi wasallam Allah haske ne haske ka ko kan shi ko ya ga hunaka tarahu aw yaraka fala takum wa hawai kala ta bi hazari kuma nan dai ko ka gan shi ko ya gan ka dai dai ba kai dai an gama amma fa ka shedin ka ke ban ki shiru yes hunaka tarahu aw yaraka fala takum wa sa shiru wai ka ka shedin ka malamai suna nan kunnan sai na kusa da kai yau ba to in ya kawo nan shi da ubangiji wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha kasa sai ce kalkali da hasken ubangiji ta shi kansa kasar ta tuku dukkan jikin mu kasa ne kowa yanzu kasa ne an tambaye annabi Isa alaihi salatu wassalam alibi da wai da wani da wani wa ya fi ne sai ya kwashi kasa yake da wannan da wannan wanda ya fi a kuma akwai bibi ko na ɗaya ina karɓar kuɗin da Allah a tsakaku amma yana so ya musu wa'azi ne yana so ya musu wa'azi ne dan haka kaga fiyayyen arifai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a Allah ya mai da shi haske zuciyarsa haske komansa haske mu ma Allah biye mana wannan duk gaba kida to amma wa yi tafakkuri cikin kalkin samawati wal to wannan na alifi kenan in shi duk duk Allah nuru samawati wal ard da waɗannan misalan daga shi da aljin da yake saboda dukkan muna da sama a jikin muna da ƙasa a jikin mu tun daga cibiya zuwa sama sama ne nan zuciya take nan kwakwalwa take nan hankali yake nan imani yake nan ibada take nan ma'arifa take nan tafakkuri yake nan azaran mala'iku nan azaran Allah take tun daga cibiya kuma zuwa ƙasa kuma nan kuma duk muka yi kama da kowane dabbobi nan dabbanci yake nan kaza yake duk wani dabbanci da ake nan ne da duk da baki da to dukkan muna da sama muna da kasa muna da ma bai na kuma iko Allah fa kai suna da wani irin karatu duk dai abu ɗaya ne duk waje da aka sa fa ya suka ce da za a tsinci kan mutum sai dai ana dai a gunne da za a tsinci hannunsa da za a tsinci kafarsa ko cinyarsa ko kugunsa ko a yanzu sai da amma aka tsinci kirjin mutum to sai an wanke an ba sallah akwai zuciya tana nan a ciki shi kirjin mutum an wanke an ba sallah saboda akwai mutum din ne na duka baki a ciki to to su kuma kowa da kowa kuma wanda bai san wannan wafi an fusu kun ba to shi kuma ya tafakkuri cikin halittar Allah tun daga al'arshi shi kuma to shi kuma nan shi ma ka mishkatin fi hamis ba mishkatu din nan sama da ƙasa da abin da yake duk wannan kaunu ga baki ɗaya shi ne mishkatu din nan shine alkukin nan Allah yake nufi kaga yayi kama da abin da tattantan ya faɗa shi ko yace sai an fita daga duniya an shiga duhu kaza kaza kaza ha hasken da muke gani duhu ne hasken Allah ne ya haskaka shi ya halice sa ne ya zama haske duk da baki da to mishkatu nan misalin hasken sa ka mishkatu kaman duk tun daga al'arshi zuwa farshi wajen Allah wannan alkuki ne kawai lokaci ne kawai tun daga al'arshin gaba ɗaya arshin azimu din da waye har zuwa ga duk da mu din da duk wa ma fasali ne ma min daba duk wannan wannan lokaci kawai ne wannan wannan lokaci kawai ko ba alkuki ne wannan dangane da masarautan Allah duk gaba ki da alam alam alam ga alamu shamsamati ga alamu roƙa ga alamu kaza ga alamu kaza tabaraka wa ta'ala ga mala'iku muhayyamu na masu kawafi da hatsarin Allah manzo Allah ba san ma Allah ya Adamu ko dan Adam ba san ma Allah ya duniya ko duniya duk ba ruwan su jalala Allah ta ishe su duka baki da kama ga musu Adamu ko dan Adam wannan Allah ba matsalar su bace ga baki dai muhayyamu na kenan kan da za ka gani cikin harami ga ga wayan suna ta sallar tarawihi suna sallar tarawih saboda yan gari ne ko kaza kaza ga baki kuma da suka zo da kuma su suna ta kawai su wa'annan an yi sarrafa farilla ga baki da a wani su aka rawi su kuma wannan saboda da kai tsawafi a maka ya buka nafila saboda nafila a garin kuma ba ka amma ba ka ba a garin to in ka je maka yawaita tsawafi ba nafila duk bakwai kai nafila kai nafila raka'a biyu duk bakwai kai nafila raka'a biyu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ku ƴaƴan Abdulmanafi kar wani ya zo ya tsawafi da ɗakin nan ana shi nafila a kowane lokaci ne ka'aba dai maka dai ba zancen wai bayan la'asar ko bayan asuba ka kana hasaran Allah din zan ce akwai bayan la'asar kaza kaza wanda la yake kashe ni duk in kai tsawafi kai nafila da ka'abi ko bayan la'asar ne duka yana daga cikin shugaban mu fakihi sosai sai na Umar shine dai duka mutane da kula da annabi yana aina nafila to hannan ma sai zaki da hadisin ka Allah yake ku bari dai amma dai wannan shine gaskiya ka bari kuma wanda yake da haske a cikin zuciya shi ma hakan ne kuma wannan da ya ijtihadin sa ne radiyallahu ta'ala an to ka ishatu su wanda ba san nafsu ba ba san kawunan su ba duk gaba gida tun daga al'arshi har zuwa kursiyu alkuti kenan mai duhu alkuti ne duhu kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa fitila fitila din nan ita ce kursiyu abin mamaki kursiyu saboda ita ce wannan dirka da ake sa lagwani a ciki ita ce kursiyu al-misbahu fi zujaja ita kuma kursiyu nan tana cikin gilas al'ash to al'ash ya kewaye gilas din da kursiyun da daga baki da ita kuma tana cikin al'arshi gabaki da azjar suka an a kaukabun da kyalle-kyalle da haka wanzan ya faɗi kyalle-kyallen al'arshi da kyanta da kaza da kaza to albisbahu bi zujada ita ce al'arshi azjar suka an a kaukabun duriyin da yuƙadu da ake kunno ta min shajaratin mubarakatin zaitunatun shine malakutin Allah mulku wal malakut zahiri wa'annan duk halittu zahiri da kuma baɗinin su da kuma halku halitta walamru da infirare din halitta din infirare na halitta din duka baki da alamul khalqu da alam haq to da ake daga malakutu wannan halitta ga baki da dan wani jirgin ruwa ne akan tekun malakutin Allah akan tekun malakutin Allah jalla jalaluhu tabaraka wa ta'ala to al'arshi ake kuro daga cikin malakutu mulkuwar daga malakutin Allah tabaraka wa ta'ala la sharqiyyatin wala garbiya duk gaba gida ita wannan malakutiya na Allah na hadaran Allah tabaraka wa ta'ala ba sharqiyya bace gabas ba azaltin zatin Allah bane da sifansa da ko ne wannan da yayi kyau abin da ya iko Allah a ruhul bayani Ismail al-Hakim rusu shi ka su ba ba azal din zatin Allah muna da azalat muna da abadat muna da azalat muna da abadat ikon Allah idan muka zo gida kuma duk za mu zo wannan ma duk ma kusan ma zahirin ake Muhammadiyya ma ake nufi duk gaba da an fito ma daga wahidiyya ma su da yake ita da abu duk gaba ki da nan ake nufi ma duka gaba ki da to amma na tun wasa ne na tun wasa ai ba wasa bane na tun ko to gaba ki da to la shariyatu wala ga ba azal din rashin farko ne na Allah tabaraka wa ta'ala malakuti na tunda sifa ce sifa kuwa in ka dawo ka ce sifa zati ne ka dawo ka ce zati yana nan zatin saran da ba shi da ba sifa ba abu wannan sifa da kaza hankalsarsa aka yi don karatu ya fita don kaza a iya wa kaunu da kaza kaza abu ne na hankalta amma kaza kaza walillahi masalla ala dai kuma Allah bi kashi yayi da subhanahu wa ta'ala fatiha salatul fatiha